بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata sha biyar ga watan rabiul awwal hijira ta dubu tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha ɗaya ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga fiƙiyar malikiya a littafin risala na za mu tashi aha a babu siyami ne aha wa man asbaha junuban أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يشي ومن أصبح جنوبا أقول إيه وانا نسخة كل شافي نوني nan ma ba zai wuce hakan ba ku ja mu je kafin mu ga wajen ba ya ce wa man asba junuban wanda ya wayi gari da janaba walam ya taɓa har bai wanka ba a imra'atun ko kuma mace ce haidun mai jinin haila ta tsaharat da ta yi tsarki jinin ce ɗauke kabla alfajiri kafin fuduwan alfijir wannan abubuwa ya faru kafin fuduwan alfijir jini ya ɗauke ko kafin fuduwan alfijir yake da janaba dukkan su ba su yi wanka ba falam yaktasila ba su yi wanka ba illa ba da alfajiri sai bayan fuduwan alfijir to a ji za a huma sau mu zalikal yaumi azumin wannan ranar ya isar musu rashin tsarki baya taba azumi kasancewan bai yi wanka ba ba zai shafi azumin shi ba ko da safe yi wanka ba matsala zai ci gaba da azumin shi wala yajuzu siyamu yawmil fitri ka wurin wala ya juzu siyamu yawmin fitri azumin ranar sallah baya halatta aha azumin ranar sallan ranar sallan azumi baya halatta an aka ce ko a 29 ko a 30 inda an ga wata gobe sallah to bai halatta mutum ya tashi azumi a wannan ranar ba kowane irin azumi baya halatta a wannan ranar wala yawmin nahari haka nan ranar babbar sallah ba a azumi bai halatta ya azumi ko da azumin kafara ne da mutum ya jero kaga shi sharadi ne ma jerawan amma a wannan ranar dole ka yanke wala ya sumu yawmaini lazaini ba da yawmin nari haka nan mutum ba zai azumin kwana biyun nan da suke bayan ranar babbar sallah ba kamar yau aka yi babbar sallah da gobe da jibi duk babu azumi bai halatta ba illa almutamattiu sai dai mai tamattu'i allazi la yajidu hadiyan wanda bai samu hadiya ba ba Allah yana cewa kuma wanda yajidu fa sai mu salati ayyam fil hajji ba to idan bai samu yayi ba har ranar sallah to da washe garin sallah zai iya tashi da azumin shi yayi wannan azumin kwana uku na tamattu'i wal yawmur rabi rana na hudu shi ma la yasumul mutadawi'un bai tadawi ba zai azumin rana na hudun haka kawai dan tadawi ba amma wa ya su muhimman nazarahu wanda ya bakacen wannan ranar dama ya bakacen zai azumi ranar litinin misali sai ya kama ranar litinin din ranar hudun sallah ne kamar yau sallah gobe jibi ranar hudun sallah bakace ya dace da bakace shi to wannan zai yi aw man kana fi siyamin mutatabi ko wanda ya kasance yana cikin azumi mutatabi abin jerantawa kabda zalika kafin wannan yana azumin kafara misali yana yi yana yi ranar sallah ta zo to in ya ji azumi ranar layya da washe gari da washe gari to rana na hudu ne tashi da azumi shi tun yana azumi wanda sharadi ne a jira wa man aftara fi nahari ramadana wanda ya karya azumi da rana a watan ramadana nasiyan da mantuwa fa alaihi alqada'u faqat yanzu ramako kadai shi yake kai shi kaji yanzu anan ka wasu mazahib din ma babu ramakon to amma mazhabin malikiya da yake akwai saddu zari'a sai suka ce alama tunda kaga kaddara a ce hadisin da ya zo na ainihin Allah ne ce da shi sha da shi ba akwai hadisi haka ba kaddara hadisin sahihi ne a malikiya suka ce ai ramakon ba zai cutar da kai ba kaddara hadisin ya inganta amma sai karama sai aka ji hadisi ga shi ya inganta ba za a ce dan mai karama ba amma kaddara hadisin da bai inganta ba kaga za ka ji ana bin ka azumi saboda haka saboda itiyadi karama ɗaya to shine a malikiya suka tabbatar da cewa ko da mantuwa ne mutum ya rama saboda a samu ɗebe shakku waka zalika haka nan man abdara fi li darura wanda ya karya azumi a cikin watan ramadana li daruratin domin darura ya aje azumi min marajin daruran ko rashin lafiya ne ko tafiya ko wani darura da yasa ya aje azumi ko mace mai jinin haida da sauransu to duka za su rama azumi da wa man safara safaran taqsuru fihi salatu duk mutumin da yayi tafiya tafiyan da tuqassaru fihi salatu za yi kasarun sallah a cikin tafiyan falahu an yufira shi ma yana da daman ya ajiye azumi wa in lam tanilhu daruratun ko da larura ba za ta same shi ba misali a jirgin sama ne zai tafi Kano kaga du tafiyar aminci arba'in da biyar ne ko awa ɗaya ko to yanzu in dai yana kan tafiyan har lokacin ɗaukar azumi yana da damar ya ajiye azumi tunda tafiyan ya kai nisan ƙasar wa alayhi alqada amma ba hutun jaki da kaya ka ne dole akwai ramako a kan shi kwarai da gaske shi ba ka san yanzu haka sai ka ji wani mutum yana cewa wai mace mai shayarwa in ta shayar wai za ta ciyar to ai ciyarwan da rashin ciyarwan ba wai ana nufin ciyarwan ya dauke azumin bai kawai ana kilafa ne ciyarwan dole ne za ta ciyar bayan ta rama ko ba dole bane wannan ciyarwan ba wai yana zaman a maimakon azumi bane duk mutumin da ya sha azumi to wannan azumin dole ne sai ya rama shi wanda ba zai rama ba wanda bai da lokacin ramawan kamar mara lafiyar da ba shi da wani lokacin da yawa gaba ɗaya su zai an nuna bar cewa ba zai yi azumi ba to kaga wannan eh kamar tsoho wanda ya riga ya tsofe to kaga wannan babu ramako su ma kuma rashin ramakon saboda ba lokacin da za su rama amma duk wanda akwai lokacin ramawa to fa dole Allah ma ya ce fa idatun min ayyamin ukhra yawa saboda kar a ta'allaka ciyar wanda wannan ramawan wasaumu ahabbu ilaina kuma yace kai yayi azumin ma yafi soyuwa gare mu shi matafi inda ba tafiyar ta kure zai sha wahala bane yayi azumin yafi akan ya aje azumi wa man safara wanda yayi tahiya aqalla min arba'ati burudin kasa da ainihin burudi hudu tafiyar tashi bata kai mil 48 ba kai kai fagen kasar ba mazhabin malikiya ko fa zanna anna al-fitra mubahun lahu sai yayi zaton cewa ajiye azumi ya halatta gare shi fa abdar sai ajiye azumi ya ci abincin shi wannan mutumin fa la kafara ta alaihi babu kafara a kan shi wa alaihi qada'u yanzu ramu ko ne ke kan shi ka san dama kaida ya nuna cewa idan mutum yayi tawili a wajen ajiye azumi za mu duba tawilin karibi ne ko ba'idi ne idan ba'idin tawili ne har kafara su ya kama shi amma idan karibin tawili ne za karbi hankalinsa ya ce wa kullu man afdara mutawilan kaji ba duk mutumin da ya ajiye azumi mutawilan in da da tawili ya je yana da madogara ba da gangan ba kaji yanzu wannan yana da madogara ya ce to ai Allah ya ce fa mun kana min kumari da au ala safarin ai bai faɗi ainihin yawan tafiyan ba shi kuma sai ya zaci cewa kawai in mutum yana tafiya zai ajiye kaga yana da tawili yawa to duk wanda ya ajiye azumi da tawili fala kafara ta alai babu kafara akan shi wa innamal kafaratu kadai kafara yana tabbata ala man afdara muta'ammidan akan wanda ya karya azumi da gangan bi akilin ko ya ci au shurbin ko ya sha au jima'in ko ya sadu da mace ma alqaba'i tare da ramako yawa mutumin da ya sha azumi da gangan ko yayi kafara ba'idi kaman kafara ba'idi wai suna azumi ne a majalisa kawai sai suka yi da wani suna yi yawancin sai ce a yi da mutuncin nama ne azumi na karye kawai ke sha abinci a ga wannan ai tawili amma tawili nan fa'idi ne yawwa amma rashin lafiya ne kama shi kamar murashe ko wani ciwon kai ko wani abu sai je ci abinci ya ya yace wallahi an ce awa ba ba mun kana yanku marida ai ni abin da lafiya ne to kaga yanzu wannan tawili ne karibi tunda akwai shi amma yanzu na wajen cin nama ce kawai wai dan kayi da wani a ina aka same shi yawwa to ana lura da ainihin tawilin mutum bai yi tawili ne ko karibi wal kafaratu fi zalika kafara cikin wannan kaga a can baya wajen ciyarwa mun ce ciyarwa mudu ɗaya ne ko to kafara cikin irin wannan inda mutum ya sha azumi da gangan iqamu sittina miskinan zai ciyar da miskinai sittin ne da kulli miskinin muddin kowane miskini zai bashi muddin nabi ɗaya bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam da muddin nabi sallallahu alaihi wasallam fa zalika ahabbu ilaina wannan shine mafi soyuwa ma zuwa gare mu ya ciyar ɗin dama kafaran kala uku ne ko ciyarwa ko ainihin yan jabawa ko menene ɗayan ko azumi ko ya ce to amma ciyarwan shi ya fi soyuwa gare mu saboda shi ne wanda jama'a da yawa za su amfana yanzu misali mutum ne ya karya azumi da gangan sai aka ce ya yi kafara yanzu a kafaran nan da ya ciyar da ya yi azumi sittin da ya yan jaba ainihin bawa ya ciyar ɗin ya fi saboda ne saboda in yayi azumi sittin waye ya san yayi ma azumi waye amfana da azumin shi sittin din in ya yanta ba- bawa guda ɗaya ai bawa mutum ɗaya ne kawai ya amfana amma in ya ciyar da miskinai sittin ko banza dai za a ci a wannan halin da ake ciki mutum sittin yawwa sun samu sun ci sun sha da safe da daddare kaga an nan amfana saboda haka wannan shi ya fi soyuwa zuwa gare mu akan sauran kafarori na'am walahu an yi kafira bi ita ƙira ƙabacin yana da daman ya yi kafara da yanta ainihin wuya ya samu bawa ko baiwa ya yanta a maimakon wannan kafara na'am au siyami shahrayni mutatabi'aini ko yayi azumin wata biyu a jere wayannan duka hanyoyi ne na kafara ciyarwa ko yanta bawa ko azumi shi- wata biyu a jere azumin wata biyu a jeren nan in ya fara farkon wata za mu kula da wata biyu ne ba ruwanmu da nusan da cika in ma watanni biyun sun yi 29 tara ne yayi amma in ya fara a tsakiyar wata to wannan watan da ya fara a tsakiyar shi din zai cike a wata na uku ne kwana 30 misali an yi kwana goma a wannan watan ya fara ko da wannan watan ya yi nusa ya kai kwana goma sha tara ya tsaya to yanzu in ya zo cike shi a wancan kwana goma sha ɗaya zai yi tunda ya haɗa watan can da watan nan kuma watan can na ba mu tabbatar da zai yi nusa din ba amma in ya fara a farkon wata wannan wata biyu kawai zai yi na'am وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة وليس كفارة kenan babu kafara على من أفطر أبسا wanda ya karya azumi fi قضاء رمضان a ramakon Ramadana muta'ammidan da gangan ka san shi kafara din ba wai karya azumin bane keta alkurman wata shi yake sa kafara saboda haka yau azumin Ramadana ne a Ramadanan wani dalili yasa baka yi ba aka ce karama ba to yanzu yau sai ka tashi da ramukon ka tashi da ramukon dama ka yi target ne ka duba yau ka ga talata ba wani biki ba wani kaza kaza ba wani sadaka mutuwa ba ne amma ban yi azumin ba ka zan wuni kawai ka saba ka saba kawai da ranar sai aka shirya ta babbar walima ga takardar an baka amma ce ba fita ba fita da abin sha wurin kaga ta kure kai kuma kaga in baka je wannan ba za ka shuki sai ka je kawai da gangan ka karya to yanzu wannan karya wanda ka yin ka karya azumin ramadana za ka rama amma ba ka fara saboda me saboda ba a watan ramadana ka karya ba wa man ugumiya alaihi wanda aka sumar da shi lailan da daddare fa a faƙa ba da ɗuri alfajiri sai farfaɗo bayan huduwan alfijir to fa alai qada'u sa- zalika fa alai qada'u as-sawmi azumin wannan ranar ya zama wajibi a kan shi sai ya rama wala yaqbi min as-salawati illa ma faqa fi waqtihi amma a sallah ba zai rama sallah ba sai wacce farfaɗo a lokacinta wayan bagi ya kamata lisani ga mai azumi ya hafiza lisani wa kiyaye harshen shi wa jawari a da gaɓoɓuwan shi wa azima min share ramadana ma azzama Allah subhanahu kuma ya girmama watan ramadana wanda Allah madaukakin sarki ma ya girmama watan yace sharu ramadana da zai unzila fil qur'an ko saboda haka mutum ya girmama watan ramadana da yin ibadu da yawan karatun qur'ani da yawan sallah da sauransu wala ya qurbu sa'imu an-nisaa mai azumi kar ya kusanci mata bi waɗanda ta ku haramun ne bi halatta ba ko matarsa ce wala mubashiratin ko da runguma wala qublatin ko sun ba lillazzati domin jin daɗi fi nahari ramadana a yinin ramadana Na'am.
amma wala ya haramu zalika alaihi fi laili wannan bi halam- bi haramta a gare shi a daren ramadana ba wala ba sa babu laifi an yi biya jirban ya waye gari da janaba min alwabin janaban ma ya zamo na saduwa da iyalinsa ne waman niltazza wanda ya ji daɗi fi na ramadana a yini ramadana bi mubasharatin da runguma au qublacin ko sumba fa amza har yayi mazidi zalika domin wannan to fa dai qada'u ramu ko ya wajaba akan shi gashi ba ba ci ko sha ba amma yayi ainihin ah, jin daɗi ko sumbanta mace ko runguma har mazi ya fito to ramu ko ya kama shi wa in ta'ammada zalika in ya ganganta aka ya ci gaba hatta amna har yamani ba alayhi kafara to kafara ya wajaba akan shi na'am wa man qama ramadana wanda ya qiyamul layli a watan ramadana imanan dan imani da Allah wa saban da tsururin lada neman lada to gufira da huma taqaddama min zambi za a gafarta masa ko an gafarta masa abin da ya gabata eh, abin da ya gabata na zunubin shi wa in qumta fihi da za ka yi kiyamun laili a cikin watan ramadanan bima ta yassara da abin da ya sawwaka gare ka ko da baka yi rakoyi da yawa ba ko da raka biyu ne kai abin da ya sawwaka fa zalika marjuun fadluhu to yin haka din abin kaunan falala ne ma'ana falalan shi din ana kaunar zaka samu ko da da raka biyu ne tunda shi kiyamun laili ba shi da iyaka daga raka biyu abin da ya sama na sallar rafi na'am wa takfiru zunubi bihi kuma za ka samu kafara kan karewan zunubai bihi da shi wannan ainihin abin da ya sawwaka na kiyamul laili da kai saboda kar ka sake in ta kakare ko raka biyu ne kar ka bari ya wuce ka ba kai ba na'am wal qiyamu fi fi masajidil jama'at tsayuwa qiyamul layli a cikin wata ramadana a masallatai da ainihin jama'a za su taru masallatan jam'i bi imamin asa limami yayi wannan ainihin ya zo tun daga ainihin salafus sali suna yi za a sa ainihin limami a babban masallaci jama'a a taru a yi qiyamul layl wa man sha amma wanda ya so kama fi baiti zai yi qiyamul laylin shi a cikin gidan shi wa huwa ahsan kai wannan shi yafi kyau ma liman qauyar ne ya tuga wanda niyyar shi tayi karfi wa da shi kadai yayi din yafi saboda yafi ainihin gujewariya yafi samun ainihin suru wa kana salafus salih marigaya na kwarai sun kasance ya na suna kiyamun laifi a cikin watan ramadana fil masajidi a cikin masallatai bi ishirin na raka'atan suna raka ishirin sun ma yutiru na bi salatin sannan su yi shafa'i da wutiri da raka uku kaga raka ishirin da uku kenan bayan sallan isha wa yafsiluna baina shafi wa wutiri bi salamin suna rabe tsakanin shafa'i da wutiri da sallama sun sannan sallau su salafus sali din sun sallaci ba da zalika bayan wannan sittan wa salasina sun mai da shi raka talatin da shida raka'atar raka talatin da shida gaira shafi wa wutiri wannan talatin da shidan ban da shafa'i da wutiri wato yadda abin yake shi sai na umar bin kaddab ya yi umarnin a yi raka ashirin sai a yi shafa'i da wutiri da raka uku ana tafiya ana tafiya zamanin umar bin abdulaziz imamai suna tsawaitawa wajen karatu abin yana zama wahala ga mutane to sai ya yi abiyos ya mai da rako'in talatin da shida sai ya ce karatun kuma a rage kaga an rage karatun zaka samu dan hutu a ruku da sujada kuma an ƙara ainihin rako'in aha ya ce wa kullu zalika wasi'un amma dukkan wannan fa ya da ko kai 20 din kai shafa'i da wuturi ko kai 36 din sannan kai shafa'i da wuturi diddi ainihin ya halatta wa yusallimu min kulli rak'ataini mutum da zai rika sallama a kowane raka biyu biyu sallama biyu sallama biyu sallama haka idan shine ainihin ka'ida na nafila wa qalat aisha radiyallahu anha sai da aisha da Allah ya tabbata gare ta tace ma za da rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dadawa ba fi ramadana a wata ramadana wala fi gairi ko a wani ramadana bai taba dadawa ala isnatai ashrata rakatan a bisa raka goma sha biyu ba ba da halwitiro bayan ce wuce kaga raka goma da shafa'i da wutiri kenan alhamdulillah